بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar lahadi daren litini yau muna sha sha uku ne ko? sha uku ga watan rabiul awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da tara ga watan goma shekara ta 2022 wannan kuma idan ban kuskure ba shine darasinmu na 35 a cikin littafin tsariƙus salihina ila rabbil alamin wato tafarkin nagartattun bayi zuwa ga ubangijin talikai lallai na tabbatar dole jama'a za su ƙara da da muhimmancin karanta shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a waɗannan kwanaki za ka ƙara gane gamdakatar da Allah ya yi maka idan ka ga kanka a tafarkin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga abubuwan da ake jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda wasu abubuwan ko alade aka jingina ma an zalunce shi ballatana ɗan adam ballatana fiyayyen halitta to kar kai mamakin wanda ya ɓata don hanyoyin ɓata suna da yawa ka yi mamakin wanda ka gan shi a turban shirya don shi ne Allah ya zaɓe shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓen masa al'ummansa kamar haka yake zaben masa mabiya waɗanda za su bi shi ƙwariya tana bin ƙwariya ne wannan zai nuna maka ashe duk abubuwan nan da kake ji na shiryarsa su ne hasken da in kai riko da su kake samun tsira waɗannan abubuwan da kake ji su ne wasu suka rasa suke tafa gamniya har suka wayi gari ba su ma san darajar annabin kaga an fito da tsaraici a ce ma mace girgiza kirjinki don annabi annabin da Allah ta'ala ce wa inna ka la'ala khuluqin azim kai kana bisa dabi'u ne kyawawa Abdullahi dan Abbas yace ma'ana al-khuluq anan ma'anahu din wa innaka la'ala dinun azim kana kan addini ne mai girma saboda sahabbai na kirga cewa duk mutumin da bai da kyawawan dabi'u to bai da kamala ta addini kuma wannan shine gaskiyar magana don Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a hadisin imamu ahmad ruwan abi huraira wasu halaye ne mafiya menene abinda mafi yawan aikin da zai kai mafiya yawan mutane gidan aljanna annan sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa biyu ne taqwallahi wa husnul khulq majoritin yan aljanna mafiya yawan wanda zaka gansa aljanna ran alkiyama abinda zai musu sanadin shiga aljanna shine tsoron Allah da kyawawan dabi'u ina tsoron Allah a cikin maganan da mutum zai fito yana cewa ko annabi ya ce kar ai maulidi sai sun yi wani ma ya ce annabin ya zo na sai mu taka wuyan shi kuma musulunci abun mamaki kuma gwamnati na gani kuma ta san fa akwai mabiyan da suna shirye su ba addinin majininsu da rayuwarsu kaga ashe barin irin waɗannan lafazi a cikin al'umma ta da fitina ne addini dan ilimi ne addini dan koyarwa ne addini dan da'awa ne addini ba dan zage-zage ne da cin mutunci kenan duk wanda zai fito yana zage-zage na taba mutuncin mai mutunci ko annabi isa alaihi salam bai kamata a taba shi duk da suna ce masa Allah mu bari ba a zagi daga cikin hikimar da yasa aka ce ma musulmi ya iya auren kirista ya iya dan mu muna ganin lokaci yayi da ba sai ka auri kirista eh amma dai a halarci na shari'a ba haramun ba ne idan dalili ya kama daga cikin hikimomin suka ce shi ne kai annabi isa alaihi salam annabi ne a wurinka ba ka zage shi wani kuma ba zai zage shi ka bari in za ta yi shekara ɗari a gidanku ba za ta ji an zage shi ba amma kai za ka ji an zage allah a gidansu za ka ji an zage annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka dai wannan tafarkin ya koyan kwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin riyadus salihin ko ka karanta za ku gani ya zana masahabbai layi guda ɗaya tilo miƙaƙƙe sannan a jikinsa ya zazzana wasu layuka kamar reshe haka a jikinsa ya ce kun ga wannan guda ɗayan miƙaƙƙe shi ne tafarki na duk wanda ya miƙe a kansa shi zai je aljanna ya ce amma ku sani akwai 'yan baranda 'ya'yan sambo na ɓata a gefen kowane hanya suna kururuwa na shaidan su shigo ta san rai su shigo ta wasanni su shigo ta rigan ibada ta shubuha su ta kiran mutane duk wanda ya bi su ya sauka daga hanya na wanda ya tsaya a kanta shine wanda zai tsira a wani hadisin ya ce nasara yahuda sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasu kashi saba'in da biyu ya ce to ni al'umma ta ta dinga fashewa akan bata saboda tsadan saƙon sai zuwa zaɓaɓɓe ke samu darajan addinin da aljanna sai wanda ya da gaske wallazi na jahadu fina ne magana ce na in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamu yace sai al'umma ta ta dinga fashewa saboda 'yan wanda za su rinka ci dabuguzum suna shiga rigan addinin ba da ilimin addinin ba ba da sanin addinin ba ba da nufin raya addinin ba sai don raya san kansu da kira ga kansu da kira ga duniyancinsu ya ce za ce ta fashewa har sai sun kasu kashi saba'in da uku annab sallallahu alaihi wasan ce kullu hafin nari illa wahida dukka saba'in da uku nan wallahi wuta za su tafi in banda guda ɗaya kaɗai sabai suka tsorata don tabbas abin tsoro ne suka ce wacce ce ita sai ce ma ana alaihi yauma wa ashabi waɗanda suka rayu akan abin da kuka ga yau na rayu a kansa da sahabbaina saboda su ne wanda Allah ya zaɓe su a wani wuri ce inna Allah ikhtarni Allah ne ya zaɓe ni ni annabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhtar li as-sahaba sannan ya zaɓa mun sahabbaina ya ce to duk wanda ya rayu akan doron abin da na rayu a kansa da abin da sahabbai na suka rayu a kai su ne wanda za su tafi aljanna ba tare da gaddama ko tsangwama ba ya Allah ka samu a cikinsu don haka dai ‘yan uwa musulmi mu sani rayuwa karewa take kuma kulli yaumin yuqarribuna ila nihaya duk ranar duniya da ka gani ko da ka ji tarin kuɗi ya tarin ya karun maka ko tarin matsayi ko wani a makamancin wannan ka dai sani kana kusantan makwancinka ne kana kusantan kushewa ne kuma wallahi babu wani mutum da yau zai sa kafa ya bar duniya sawa'un an rufe shi a kabari wuta ne ta cinye shi ba a ma rufe shi ba rididdige wayi sai an masa tambayoyi guda uku zuwa hudu a bisa nassin hadisai ingantattu kuma cikin tambayoyin nan sai an tambaye ka game da addini sai an tambaye ka game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka nan dama ce ta mutum ya gyara ayyukansa ko ya lalata su shi Allah ya riga ga maka duk wani uzuri ya aiko maka da annabi ya saukar maka da littafi annabin nan bai bar duniya ba sai da ya bar dalibai sama da dubu ɗari sun shiga ko ina na sassan duniya sun kai sakon ba zai yiwu ka je ka ce ma Allah ban san addini ba amma ka san hanyar kasuwa inda ake nemo tuwo ka san inda za ka ka auro tsaleliyan mace don ka kau da sha'awarka amma ka ce ma Allah ba ka san addini ba kai ma ka san wannan sunan shi ganganci sau da haka jama'a mu tashi mu yi addini addinin nan sai da ilimi addinin nan sai da karatu ayan farko da Allah ta'ala ya saukar wahayin farko ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya da shi ikra tashi kai karatu ba a addini tabakamniya da zage-zage da cin mutunci da rikici Allah ji kan mallam Abubakar Mahmud gumi da rahama Allah ka kyautata makwancinsa Allah ka damunta masa littafinsa yace duk wanda an ka zaganye fada ban yahe ba suka ce mallam yana mana zafi mu kuma a matsayinka na malamin mu a ci maka mutunci mu haƙura kuga su ma suna da gaskiya amma sai mala ya faɗi hujjar da ta fita su sai ce idan sun kai zagi in sun kai faɗa kun kai faɗa yaushe an ka gane mai gaskiya an ka ji ana rikici to mai gaskiya bai bayyana duk gaskiyan kan ka biye sai ta zama rashin gaskiya to da haka dai wallahi matasa wannan lokacin shine mafi tsadan lokaci a rayuwarku din da aka ƙara jifanka da wasu shekara goma nan gaba to lissafin fa ya canja lissafin ya canja gaba ɗaya batun nauyi ne batun matsawa ne batun kaza ne in ba a yi wasa ba ma jinya ya shiga jikinka mai ƙarfin gaske to da haka abi a hankali a san addini abi Allah a san addini abi Allah ba zafin kai a baka wani abu a zo a ce ana san annabi hadda shaye-shaye ina annabi ya zama haka ina son annabi ya taba samuwa ta hanyar shaye-shaye da zinace-zinace ta ina giyan da aka annabi ya haramta kai ka sha kayan maye ka ce son annabi ya za a yi kwaɗi da annabi a irin wannan yanayi Allah ka shiryar da mu idan ban kuskure ba za mu tashi babin da malai masake da babu fadlus sa'i ila aljum'ati wa tib wal ghusl nan ne alabaka shafi na 75 ko babin da zai magana akan falalan mutum ya tashi ya taku zuwa masallaci sallan juma'a a tare da lokacin da kuma yana ya sanya turare kuma ya yi wankan juma'a za mu ji bayanin wanka a ciki mala ce rawar bukhari imamul bukhari ya ruwaito hadisi an salmanul farisi daga salmanul farisi allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala ya ce ƙwalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce la yaktasil rajulun yawm la yaksafir rajulun yawm aljum'ati babu wani mutum wanda zai yi wanka a ranar juma'a malamai suka ce ba lallai ne sai in zaka je masallacin sharadi ne sannan lokacin zaka yi wankan ba in dai an yi asubagi alfijir ta fito ko rana ya fito yini ya shiga to in mutum ya samu yi wanka a wannan lokacin yana da ladan ko da a ce kila zai tunanin to ai ba zan iya rike alola har lokacin juma'a ina fata mun fahimci wannan yawwa dan zai yi wakila wani daga nan ofis yayi a ofishinsa ba inda zai iya yin wanka sai ta rasa ladan bai sani ba ko ita wankan dai ka yi ta kafin lokacin sallan shine lokacinta lokacinta na farawa daga farkon yini wanda shi ne fitowar alfijir kenan har zuwa lokacin da aka yi sallar juma'a din waya ta tsaharu masu min tuhurin sannan mutum wato asalin ya yi iya ƙoƙarinsa ya kai makura wurin yin tsafta ya tsarkake jikinsa iya matuƙa waya dahinu min duhunihi sannan ya shafa mai daga mansa idan yana da shi ma'ana a kansa da gemunsa ba so mutum ya fita masallaci ana so in ka masallaci ka fi yin kwalliya fiye da in ka wurin budurwanka da ta ki yadda da kai kake neman kanta Ahmad ka gane eh shine akai maganar yan tawiya yace kama aurar da gauro kenan to yanzu lissafin ya fito ko eh ka sai ba za ka so ka sai da ake ake yayin zaba din nan ba kai kuma ka zo a wani dagajen dagajen ina to ka je wurin Allah ya fiye da wannan saboda in Allah ya baka ita kanta sai ta so ka ko bata mu Allah ko ba haka bane to mutum ya shafa turare iya shafa abin da yake da shi na turare a na mai kenan a gemun sa ko gashin sa aw ya masu min tibi baitihi ko kuma ya shafa daga cikin turaren sa na gida in yana da shi wanda ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ajiye turare kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam son kanshi baya son wari mala'iku ma haka summa yakhruj sannan mutun ya fita fala yufarriqu baina thnaini bai raba tsakanin wasu mutane biyu suna tafiya ba yazo ya kutsa ta tsakiyar su ya wuce ko kuma a lokacin da suke zaune suke sauraron kudu ba yazo ya zauna tsakanin su wannan ya kunshi duka biyu mutane na tafiya ka kutsa ka raba su lalle kai sai ka bi ta tsakiya wannan rashin ladabi sannan kuma idan ka zo sahu inda sahu ya tsaya ka tsaya a nan kai sallarka in kana son sahun gaba ka zo da wuri in uzuri ya rike ka ka tsaya inda Allah ya kaddara maka tsayawa amma ka je ka shiga tsakiyar wasu da suke zaune da nufin sai ka raba su kai ka zauna a wurin wannan yana daga cikin saba mana dubban juma'a thumma yusalli ma kutiba lahu sannan ya sallaci abinda Allah ya kaddara masa na sallata akalla raka'a biyu kafin liman ya shigo masallaci thumma yunsitu sannan ya ja bakinsa ya shiru ya bayar da hankalinsa idza takallama al-imam a yayin da liman ya fara magana ma'ana ya fara ya hau minbari kenan babu wanda zai aikata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra face sai an gafarta masa abin da ya gabata tsakaninsa da juma'ar da ta gabata Allah ka sa muna da rabo a cikinsu wannan hadisin ba sai mun sharhi a kansa ba saboda hadisin ya zo mun karanta shi a darasi na 32 fadlu salatil juma'a ƙari a kansa shine malai ce rawar tirmidhi wa hassana imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi kuma ya hassana hadisin hadisi ne an ausi bin ausin daga ausi dan ausin qala wannan sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace man iktasala yawmal jumu'a dukkan mutumin da yi wanka na juma'a zamu ji wankan shine kaman kwatankwacin wankan da muke dai na janaba yana gaba zai fassara shi a wani hadisi mutumin da yi wanka wankansa na juma'a ma'ana wancan wanka da ake don tsarki wa ghassala sannan kuma yayin wankansa na sabulu na gayu an fahimta wancan kai wanka ka gama kana iya fara gabatar da kowanne daga ciki ko kai wancan sabulu ba najasa bane dan ka biyo da shi ba zai bata ba ko ka fara yin wannan ka biye da na da na sabulu din wannan yana ƙara nuna mana tsaftan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tsabtan da ke cikin addinin kansa ko wa bakkara sannan wato ya sammako ya tafi masallaci a farkon lokaci wa btakara kuma ya saurari huɗuba. ma'ana ya je da wuri kuma ya riske huɗuba a farko an fara yana wuri shine ma'anan malamai suka ce wa bakkara wa btakara ya tafi da wuri tun daga fitowar alfijir daga fito hudowar rana har zuwa hawa mimbarin liman duka lokaci ne to wanda ya tafi a farko gwargwadon zuwanka a farkon gwargwadon matsayinka wanda ya tafi karfe 8 yana da daraja da ta fita wanda ya je karfe 9 ko wanda ya tafi karfe 9 yana da matsayi fiye da wanda ya je karfe 11 za ku je ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mutum zai samu a hadisin da zai zo a gaba wadana kuma ya kusanto liman ma'ana ya ƙoƙarin samun sahu na kusa da inda liman yake wasama'a shi ɗin ya saurara ya saurara da zuciya ya saurara da kunninsa ma'ana ya shiru wa an sata kuma ya shiru irin shirun mai saurare ya fahimci mai za a ci an fahimta? an ce an sit istamiyar saurara ma'ana kai shiru ko da kila hankalinka bai wurin amma wuce ce maka an sit yi shiru kuma ka ji mai zan fada an situ ku shiru ku ba hankalinku to shi ne a nan wasama'a ya saurara wa an sata kuma ya mai da hankali ba tare da shi ya yi magana wanda ya ƙoƙarin yin wannan yi wanka ya ji a farkon lokaci aka yi hudu ba yana wurin kana lahu bi kulli khutwatin yana da lada ga dukkan wani taku guda ɗaya ya tuha da zai taka zuwa masallaci zai samu ajiru sanatin lada na shekara guda ɗaya cur kuma a wannan shekara yana da ladan siyamuha wa ƙiyamuha azumin da kai a shekara kenan a shekaran ka yawaita azumin alhamis da litini da kwanaki uku na wata to in juma'a ta zo ladanka gwargwadon irin waɗancan hadda azumin da kai a cikin shekaran za a baka ladansu in ka yi sallan dare a cikin shekaran kana da waɗannan ladan wannan shi ke nuna haƙiƙanin wa ma'arsal naka illa rahmatan lil'alamin bil mu'minina ra'ufun rahimun aiko annan sulasulan ba ƙaramin rahama ne da jin ƙai ga al'umma ba yanzu don allah wannan ko nera ne aka ce za a biya ka da ita ko gwamnati ne wata rana sai ta fashi inda irin gwamnatocinmu ne ka a ce duk juma wani wallahi sai koma sallah a can ndc malar kabir ya ce gaskiya ne wallahi ba ga smc nan ba wani ya kirga wani sati ya ga taku 200 ya ce ina malar ai wannan fa ya fita fashe ba wallahi ga fasashiyar nan ta ga asalin mai KYC din anan ko ba haka bane wannan ya fito kaji ko wannan shine mai cin annabi sallallahu alaihi wasallam garanti ne tabbas tabbas ne nashi to wannan kana da lada na shekara ɗaya da azuminsa da abu dalilin da ya sa Allah nokin sarki ke ba mu irin waɗannan damammaki ‘yan uwa shi ne wato ba lallai ne mutum ya tsawon rai ba kuma ko mutum ya tsawon rai ba lallai ne rayuwarsa gaba ɗaya a ɗa'a ta fara har ta ƙare ba duk ɗan adam yana da gajiyawansa yana da wasu lokuta na shagala ko wasu lokuta na saɓo a cikin a cikin rayuwarsa kusan in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wuya ka samu wanda ya kubuta daga daga wannan to sai Allah madaukin sarki ke bude mana wasu kofofi da wasu damarmaki da za su zo su cike gajiyawan mu sannan kuma su daukaka matsayin waɗanda suka kyautata a cikin mu Allah ya bamu ikon kamantawa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a cikin hadisi na Imam Tirmidhi ya ruwaito sa hadisi na 496 malam ya ce fi sahihaini hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an abi sa'idin al-khudri daga babban sahabi abi sa'idin al-khudri anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim al-ghusl lalle yin wanka a ranar juma'a wajibin tilas ne ala kulli muhtalim ga dukkan wanda ya sama farki wato baligi kenan wannan hadisin ya zo da siga ta, wajibci da nufin karfafawa ta akid ko saboda annan sulasula wannan hadisin ya ce manikta sala yawon juma'ati fa biha wa ni'mat duk wanda ya yi wanka ranar juma'a ya tafi masallaci ma dalla da abin da yi an gane ko sai ce wanda ya alola kenan wa maniktasa wanda ya alola ne fada a farko sai ce wa maniktasala wanda ko yayi wanka fal ghuslu afdal to wanka shi yafi daraja cewansa wanka shi yafi daraja sai nuna ba wajiba bace ina fata mun fahimta amma yakan zo da da kalman wajibci a wani lokaci da nufin ta'kid karfafawa kamar nan din kenan wani yana nufin karfafa cewa kakka kuskura kana baligi ka rinka zuwa masallaci so daidai a sati baka iya wankan juma'a za ka yi asara mai yawa sai annan sulasu ne kawo kalman wajibci saboda ya karfafe ka kasancewa in ka yi fa akwai lada mai yawa a ciki allah ya ba mu ikon kamantawa babu fadlin tafkiri ilal juma'ati babin da ya zo zai magana akan falalan mutum ya sammako ya jijjiɗe zuwa masallaci domin sallan juma'a. Malai ce rawar Tirmidhi wa Hassanahu, imamun Tirmidhi ya ruwaito hadisi kuma ya hassana shi shi ne hadisin daidai yanzu muka gama shi, ya buɗe shi a nan ya zamto shimfiɗa. Ƙala, ya ce ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manza Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce, Manik tasala yau mal juma'ati don mutumin da yi wanka ranar juma'a wa ghassala kuma yi wankan juma'a wancan da nufin lada ta ibada wa ghassala kuma yi wanka ta tsabta ga jikinsa wa bakkara kuma ya tafi masallaci a farkon lokaci wa btakara ya riski hudubar liman daga farko ba ya datsu wani bangare banda wani ba wadana kuma ya kusanto liman ya zamto ya sallah a sahu mafi kusa wastama'a ya saurari hudu ba wa ansata kuma yayi shiru kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin yana da ladan duk wani taku da yi da kafansa zuwa wannan masallaci yana da lada na shekara siyamuha a wannan shekaran ya kunshi hadda azumin da kai a cikin wannan shekara wa qiyamuha da kuma sallan daren da kai a ciki Allah ya taimake mu malam yace fafi sahihaini ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da amincin lallai manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace man iktasala duk wanda yayi wanka mace ko namiji yawmal jumu'ati a ranar juma'a ya ake wankan yace guslal janabati irin wankan da kuke yi na janaba yanzu anan yan sifayin da ake wankan ya fito ko wanda yi wanka irin wankan da ake yi na, na, na janaba thumma raha sannan ya tashi ya tafi a lokaci na farko wanda malamai kamar yadda wada suka ce daga fitowar rana yake farawa thumma raha sai mutum ya tashi ya tafi a lokacin farko faka annama qarraba badanatan ka faka annama ladansa a wurin Allah tamkar qarraba ai ma'anan qarraba tasaddaqa kamar ladan wanda ya sadaka ne da badanatan albadanatu kalma ce da larabawa suke baya suke suke ambatanta da ma'anan kosasshen raƙumi ko bijimin sa duka waɗannan yana zuwa da wannan ma'anan amma a wannan hadisin raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kosasshe wanda babu rama a jikin shi to duk wanda ya tafi masallaci kamar yayi sadaka da raƙumi ne kosasshe ka san ko matsayin raƙumi ba karami bane a wurin Allah Allah ta'ala ce afala yanzuruna afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ba sa kalli raƙumi yanda Allah ya kyautata halittansa da darussan da ke ciki ba al-imam ibn kathir da ya do tafsirin ayan yace ma dalibansa kai ku tashi mu je mu ga raƙumi mai Allah ke nufi ku dauko biro da takarda mu je mu kudda darussa a rayuwarsa ako sun ga darasi ne ban mamaki ko na farkon su mene karfi kayar da kusan pickup guda an ka loda mai in ya bugi kasa sai ya daga sannan kuma ya ɗibi ruwa mai tarin yawa a cikinsa a tafiya da shi a sahara a yanka a ci namansa ya amfani da ruwan a sha kuma a ci ga gaɓoɓinsa kai ka ce ɗora su aka yi amma ƙarfinsu ya wuce tsammani haka ne ga magani da ke cikin halittar da aka yi masa nonansa fitsarinsa da sauransu duk da ake ta faɗi to kaga wannan ba ƙaramin abu ba ne kuma annan sulasulan ya tashi kwatance da ni'imar duniya sai ya kwatance da jajayen raƙuma kaga ya nuna cewa ashe ba ƙarama al'amari ba to yanzu kana so ka fassara abin kwakwalen mutanen mai ɗauka sosai sai ka ce latest motar da ta fito a kamfanin marsandi da bmw da wacece da wacece wadda ta fi tsadan to ita miliyan nawa sukan kai yanzu ahmad eh 150 warai na ga wani matashi ya sayi motar miliyan 209 kuma ko auren fari bai ba kuma kudin gado a ga wannan rashin mafaɗi ne ko? Allah ya shirya inda ya masa nasiha in ya ji shi kenan saboda haka annab sallallahu alaihi wasu ya ce wanda ya je a farkon lokaci kaman ya yi sadaka ne da wannan ƙosasshiyar raƙuma ɗin wa marra hafi sa'ati saniya wanda ko ya tafi masallaci a lokaci na biyu shi ne ɗazu muka ce muƙaddara wance ya tafi ƙarfe bakwai da rabi ko? kun kula yanzu kun gane hikiman da ya sa iyayenmu suke kyakkyawan ƙarshe fiye da mu a wannan lokacin kun lura da haka iyayenmu na baya ilimi bai yawo a cikinsu kamar da ya a cikinmu yanzu ba saboda hanyoyin sadarwa da suka sauƙaƙa na abubuwan hawa da zamani to amma albarkan fa ba za ka haɗa ba sun tafi da abinsu sun tafi da albarka ba su san ayan ba ba san hadisin ba amma ba kai saka ci abinci da hannun hagu a gabansu ba sannan kuma ba kai saka tsallake gabanka ka je ka ci gaban wani ba kuma sai hadisi ya zo ya gaskata wato practical aspect ɗin addini yana hannunsu mu kuma an bar mu da tarin takardu da iya surutu amma gaskiyan batun zaka ga wannan akwai mu duk da mu yara ne har yanzu amma san da muke yaran da bamu kai haka ba mun san iyayenmu da makwabta wallahi na san lokacin da asuba da mun ji turare mun san wani bawan Allah na ce masa madaki makwabcinmu to asubahin juma'a ce zai tafi masallaci da mafi kyawun kayansa kuma da turarensa mafi tsada so da asuba yana wucewa zaka san an wuce saboda girmama wannan rana kuma shi da dawa sai bayan juma a can zai asuba kuma zai zauna ya ambaci Allah har sai an yi juma to shi za sai kaga magana kawai in suka yi sai Allah ya ma maganarsa albarka addu'a in suka yi maka sai kaga abin ya tabbata yana daga ciki duk mutumin da zai kusanci da'a ya nisanci cin haram Allah zai karba addu'ansa Allah zai karba addu'ansa a kowane lokaci abu biyu ke sa Allah ya amshi addu'anka da'a biyayya ga Allah na biyu karka ci haram in dai baka cin haram wallahi zaka sha mamaki ko da wasa kai addu'a wallahi sai Allah ya amsa ko da wasa mutum yi addu'a sai Allah ya amsa sai na ukun su biyayya ga iyaye ga hadisin waisul qarni ko ke tabbatar mana da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai akwai wani zai zo amma sai bayan na rasu daga ƙasan yaman yake sunansa uwaisu mutanensa suna masa laƙabi da alƙarni bawa ne kiwon dabbobi yake masarakuna in sanda za ku ganshi a bayan hannunsa akwai alaman tabo na warkewa daga ƙazuwa sannan kuma a ya samu in yi kunkun ganshi ku roƙi Allah ku roƙe shi ya roƙa muku Allah gafara saboda Allah yana karɓar addu'ansa saboda tsananin biyayyen da yake ma mahaifiyarsa da ta haife shi haka annab sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu yana rasuwa suka fara neman shi tunda ya ce ba zai zo ba sai bayan ya rasu sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar bai tsawon rai ba shi ma ya rasu sai da sayyidina umar ya zo ya ce abu mai sauki ba annan sulasula ya ce daga yaman yake ba ya ce ala kai mu aikin hajji ai duk duniya ke taduwa ya tuna min kulli fajjin anik ana zuwa ya je mutanen yaman ya ce ina neman wani ne mai suna uwaisu suka ce ya amiral muminin maimakon a kira mu har sai ka zo ai ka isa da kowa uwaisu eh sai aka fara lissafin manyan mutane kama a ce a sunan minister of kaza ya sunan ambasadanmu na ƙasa kaza ya sunan wane kaza wane duk ba uwaisu cikinsu suka ce ya yake sai ce a shi fa uwaisun nan bawa ne suka ce ya sai na umar ai nan duk mala'u ne wurin nan ai shi ya sa muka yi wahalan gane shi da suka lalubo ce ana ce mai karni suka ce bawa ne ya ce kwarai bawa ne haka ne mu ma an gaya mana bawa ne yaya suka ce wallahi mun kamo hanya da shi za a taho aikin hajji lalura ta same shi ya koma ya ce subhanallah menene lalura ya ce mahaifiyarsa ne ba ta da lafiya ya haƙura da tafiya aikin haji ya fasa zuwa aikin haji don ya koma ya jinyan mahaifiyarsa ƙunga abin da ya faɗa musu ya fito fili biyayyarsa ga mahaifiya ya ce ya koma saboda wannan shi kenan ya ce to don allah duk wanda zai zo daga yamen gaba ku taho min da uwaisu a takaice dai a ƙarshe sun zo da shi sai na umar da ya tambaye suka ce yana cikin dabbobi kiwo yake mana kun ga suna ta tabbatar mishi da siffa ya tashi ya je za su kira shi ya ce ni zani ya tafi shi kadai ya ce ina zuwa na ganshi ya soka sanda a ƙasa ya gaji yana kiwo ya jingina kamar yadda yan uwanmu fulani suke ya ce sai na ga alamar tabo a bayan hannunsa ne masa sallama ya amsa na ce ya sunanka ya ce uwaisu banda uwaisu akwai wani suna da ake kiranka ya ce suna min laƙabi da alƙarni ya naga hannunka da tabo ya ce wallahi ban daɗe da warkewa daga ciwon ƙazuwa ba sai ce roƙa min Allah gafara don Allah an kai ne mai za ka fara roƙa shi ta fashe ko? na yi ta mainin ba ta fito ba roƙi Allah fai ɗaya ya kawar min da talauci ai malan ka ji littafinka a hannun dama a hausa raɗi ka wuce kaman walƙiya ka ji mala'ikuna salamun alaikum bi ma sabartum to wallahi ta fashe ke e ƙarshen nasaran kenan an zo iyaka daga nan kan alhamdulillahi rabbil alamin duk abin da zai biyo baya sunan shi nafila malam Allah yarda da kai wallahi shine arziki wallahi shine arziki duk abin da zaka samu duniyan nan in baka samu wani abu da ake ce mai yardan Allah ba da matsala gagaruwan matsala lallaba imaninka lallaba Allah ya ce ya yarda inda laifi bisalan da sai Allah ya yafe mai da kyawawa a wuraren munana innal hasanati yuzhibna sayiat inda kai wasa da sallah gyara sallah inda ba kai mu qur'ani nisa je ka koya ko baka gwanance ba inda kana koyo Allah ya ce kana hanya alkhair to a samu a je lafiya a sauka lafiya farfajiyar aljanna to an gamu to shi ne ya ce masa roƙamun Allah gafara sai roƙan masa gafaran Allah ya ce amma ka matsa min da tambaya kai wane ne kai sai ce ni ne umar ya ce umar eh wani umar ya ce umar ɗan khattabi ya ce amirul muminin sai fashe da kuka ta ina kana sahabi shugaban duk duniya wanda mulkin sayidina umar ta kai ga in hadari ya zo a sama ya wuce sai kalli hadari ya ce je ka duk inda ka ga dama ka zubar da ruwa ya rage naka amma duk arzikin da ke cikinka sai ya iso nan wurin ko ya zo ta zakka ko ya zo ta jizya ko ya zo da ƙarfin takobi ko ba haka ba ne to haka shi wannan fashi ne umar ya ce ai kaji kaji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana game da kai ya ce annabi sallallahu alaihi faɗi wannan ya ce sai ƙara kuka ya ce to don allah karka faɗa ma mutane don za su mai da ni boka kuma yanzu za a mai da ni wani gobe da nisa wani sha yanzu magani yanzu ta ke yanke ba kuma haka ba ne shi allah ta'ala ana samun abin da ke wurinsa ne ta hanyar da'a shi yasa bai haifa ba ba haife shi ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da sa'a in kana nema abin da ke wurin Allah bi shi a hankali in ka san da laifi tsakaninka da shi ku sulhu tunda ka ji kana numfashi ka fitar ka shigar ka fitar da iska to da alaman zai iya ma rahama ran da mutum ya ji an fara toshe shi daga sama ana ku kawo danyen ƙasa ne nan wurin fa sai an sa ganye ko ya go kwalin can ku miƙo ayya ba abin da zaka iya ƙara wannan lokacin tasbihi daya wallahi bai yi wa amma yanzu da kaga kana tsaye rana bata hudo ta mafitanta ba ka lallaba kai sulhu tsakaninka da Allah kai ka fi kowa sanin alakarka da shi kowa gyara ya sani kowa bata ya sani wannan Allah ne kin sarki shine karshen rahama gabai Allah shine karshen arziki duk abin da kake nema na arziki faftabu inda Allahin rizq wa'buduhu washkuru la ku nema a wurin Allah ko wani ne zaka roki a burin shi fara roƙon Allah fara roƙon Allah in Allah ya baka ko shi bai so sai ya baka kana kallo aka cire arzikin annabi Musa a jikin Fir'auna me neman ransa ya kashe shi aka ce kai zaka sanadiyarka ne arzikin sa to me kai wani gata kake da shi bayan Allah kuma Allah ya taimake mu wannan shine malam annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yazo a lokaci na biyu fa ka'annama qarraba baqaratan kaman yayi sadaka ne da da sanuwa kosasshiya wa marraha fi sa'ati thalitha wanda kuma yaje masallacin juma'a a lokaci na uku fa ka'annama qarraba kabshan aqran ko ya kaman yayi sadaka ne da kabshan rago bijimi aqran mai manyan kaho masu kyan gani irin dai wanda aka siffanta mana milayya da su wa marraha fi sa'atin rabi'a wanda ya tafi masallaci a lokaci na hudu fa ka'annama qarraba dajajatan subhanallahi harka ta baci ko kamar yayi sadaka da kaza ne kaza ko kaga a babbar riga ma kan nade ta agudu da ita ba a sani a alji kuma wallahi wani kawai sai Allah ya taimake ta sai kara cikin jama'a kaga an murde shi an kwace ta amma aljihu wani sai tsere da ka yanzu kai a ce ladanka na iya shiga aljihu a'a ya kamata yanzu mu nemi lada a wurin Allah mu nemi ma dukkin lada kamar yadda ake siffanta dutsen Uhudu wallahi kai targetin din sa idan Allah ya ce akwai mafi girman lada ka sa ran Allah da kai zaka samu ko sai kai ta kokari abinda ya baka sai ka ga shine daidai da matsayinka an yi ma falala ya baka wancan alhamdulillah wanda ya je a lokaci na hudun nan kamar wani lokaci kenan in mun dauka an ce daga fitowar rana yanzu rana na fitowa shida da nawa ne malam kabiru ko biyar da shida da ashirin to in rana ta fito shida da ashirin masu lokacin farko kila a ce mutum ya wanka ya shirya tafi bakwai da rabi kenan ko bakwai da rabi kila zuwa takwas masu lokaci na biyu ma iya cewa karfe nawa baba tara da rabi ko goma in muna so mu kasa lokacin gida biyar misali lokaci na na hudu ko na uku a ce goma da rabi sha ɗaya da rabi sannan dai sha biyu ta yi zuwa da ‘yan kai kila kafin ɗaya da yawanci limamai suna hawa mimbari ko akwai masu yin sallah daga sha biyu da rabi da yawanci an fara sallar juma'a har zuwa kila biyu da rabi gwargwadon yanayin da tsarin masallaci suke da shi Malala sallallahu alaihi wasallam ce to wanda ya zo a lokaci na hudu kaman yayi sadaka ne da kaza. Wa marraha fi sa'ati al-khamisa wanda kuma ya zo masallaci ya tafi a lokaci na biyar faka annama qarraba baydatan wannan shi kaman yayi sadaka da kwai ne ka ga kwai gwab da fashewa ma yake ko kwai in baka riri tashi ba fashewa zai yi kaga an zo maka da mafi kankantan kuma mafi lallabawa kenan daga nan fa za a samu matsala wannan shine lokaci na gab da ƙarshe fa idza kharaja al imam ai idza sa'ida al minbar kenan idan liman ya fito ya hau minbari hadaratul mala'ikatu shikenan a wannan lokaci sai mala'iku su zo su halarto yastami'una dhikr suna ambatan khutba ma'ana dhikr ana al-khutba sai mala'iku su zo suna ambatan mene khutba sun daina wannan rubuta ladan gaba daya an gama attendance din ku waɗannan mala'ikun malamai suka ce hum ghairul hafaza ba su ne mala'ikun da Allah ke cewa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ba su bane su waɗannan kan duk inda kake suna rubutawa in liman na hudu ba kai laifi za su rubuta in liman na hudu ba kai saurare na lada su suna rubutawa waɗannan su Allah ta'ala ya halicce su ne musamman domin aikin juma'a juma'a kun san mala'iku sun fi dan adam yawa ko Allah kaɗai ya san adadin su kamar yadda a baitul ma'mur gidan da ake raya sa da bauta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullun sai mala'iku dubu saba'in sun shiga sun ma Allah sujada sun wuce kullun yau dinnan ko suna ciki ko sun shiga dazu ko an jima za su shiga kullun dai sai ya faru to waɗannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani game da su mala'iku ne waɗanda wasu su kawai tasbihi suke ma Allah yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun wasu haka Allah yayi su wasu Allah ya halice su ne kawai don su cafala wanda ya saba ma Allah alaiha mala'ikatun shidadun ghilazun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun akwai kuma mala'ikun da Allah halice su aikin su kawai su ta roƙa ma wanda ya tuba daga zunubi gafara kagan ka ji tsoron bugun waɗancan sai kai kwaɗayin samun addu'an waɗannan ko rabbana wasita kullu shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim wadannan malaiku ne aikin su kenan in dai yau ka tuba to yau dinnan sun roka ma gafara in yau ka bar laifi ka koma ga Allah to addu'an su ta riske ka su haka Allah ya halicce su da kuma malaika da Allah ya wakilta aikin sa duk lokacin da kai wani addu'a ta alkhairi shi bai san kai masa ba to shi kuma malaikan an ce yace amin walaka mithlu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa addu'an da kai ma wani bai sani ba na alkhairi Allah ya karba kai ma Allah ya ce in maka irin addu'an da kai masa to kaga wannan ba karamin daraja bane Allah ya sa mu dace eh yastami'una dhikr suna ambata suna sauraron ambato shine malamai suka ambata fassara ambato din azzikr din da alkhutba fa fi sahihaini hadisi yazo a cikin sahih bukhari da muslim kamar na yi kuskure ne wurin fassara da zuku? to na biyun sai ya shafe na farkon a yi haƙuri fafi sahihaini ya zo a cikin ingantaccen hadisi na imamul bukhari da imamu muslim an abi huraira ta ƙala daga abi huraira allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce ƙalan na biyu sallallahu alaihi wasallam wanda allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya ce idan kana yawmul juma'ati idan ranar juma'a yinin juma'a ya kasance idan yinin juma'a ya zo waƙafatil mala'ikatu sai mala'iku su zo su tsaya a lababil masjid a ƙofan masallacin juma'a me suke a bakin ƙofan nan yaktubuna al'awwala fal'awwal suna rubuta shigan mutane ɗaya bayan ɗaya wanda ya zo da wanda ya biyo bayansa wa matsalul muhajjiru misalin wanda ya jujjubi ya tafi da wuri mala ya ce almuhajir ga can huwa almubakkiru al'ati fi awwali sa'atin shine mutumin da ya tafi ya sammako ya je masallaci a farkon lokaci wanda ya zo a farkon lokaci misalin sa kamathalil ladhi yuhdi badanatan kaman misalin wanda ya kyauta ne da mene da da da da raƙumi kosashe thumma kallazi yuhdi baqaratan sannan wanda ya biyo bayan shi a lokaci zai samu lada kwatankwacin wanda ya mene ya kyauta da sanuwa ƙosashiya in kana so ka gane ladan da za ka ƙara fito ma fili ka kalli hukuncin layya ka ga a raguwa na iya tarayya mutum kila hudu ka ce ko sanuwa fa kaga mutum goma ake magana takwas zuwa goma za su iya haɗuwa su sai sa guda ɗaya bijimin sa su layya da shi ladan da ya ishe su da sa ɗaya to kaga anan sai ka ƙara gane cewa wanda aka ce sadaka da bijimin sa ɗin can ashe kaman ka ce ladan mutane takwas zuwa goma salihan mutane nagartattu da suka yi sadaka Allah zai tattara kwatankwacin adadin shi ya ba su ina ga wannan zai ƙara fito mana da girman abin da ke ciki sun makabshan sannan wanda ya biyo baya ladansa kaman wanda ya iya sadaka da rago sun da jajatan sannan wanda kaman kwatankwacin ladansa na wanda ya sadaka da kaza sun mabaizatan sannan kwatankwacin wanda ya sadaka da kwai kamar yadda muka ji a hadisin da ya gabata fa'iza kharajal imamu idan liman ya fito ya hau mimbari tsawau suhufahum sai su naɗe waɗannan takaddun na attendance su za su je su yi ma'alla submitted sun gama za su je wa yastami'una dhikr sannan su su koma su ma su saurari ambato wannan la attendance din da suke dauka yaushe zaka ganshi ma amfani shine suratul isra ta fassara ma wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه Allah subhanahu ta'ala ya ce dukkanin adam mun sa masa tabriko da a wuyarsa a ran alkiyama za mu fitar masa da abin da ya faɗa na alkhairi ko sharri rubuce shine suka rubuta maka yalqahu zaka haɗu da shi ba ka isa a kawo maka ba shi zai zo ma ya riske ka shi ne Allah SWT ya kassama masu karɓan wannan littafin gida uku wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wani kuma wa yanqalibu ila ahlihi masrura ko wanda kuma zai je yana wa yaqulu ha umqra'u kitabiya akwai wanda zai amsa da hannun dama ya Allah ka sa muna cikin su wa amma man utiya kitabahu bi shimali wanda ya karɓa da hannun hagu fasaufa yad'u subura da sanne zai rinka kiran halaka da tabewa da shiga uku so uku kuma ba mafita a wannan ran to wannan fa didda wuta zai shiga nashi da dan sauki wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi akwai wanda sai an danna hannunsa kirjinsa ya fasa ta baya sannan ya karba saboda kaskancin zunubai da ya taro kansa a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi waɗannan to waɗannan attendance ɗin ladaddakin da ake ɗauka ran karɓar littafin nan duk za ka karanta su a ciki dukkansu za ka karanta su kowa sai ya zo gaban Allah sai Allah ya tara mu dukkanmu dukkanmu haza yau mulfasli jama'anakum walawalin Allah ce yau ne ranar rarrabe zare daga abawa yau masu ɗa'a za su ga amfanin ɗa'a yau masu zunubi za su yi nadama sanda nadama ba za ta amfane su ba zan rarrabe tsakaninku akwai waɗanda datti ne ba su cancanci su zauna da wasu a yau ba a duniya dai sun zauna tare har su rinka cutar da salihan bayi to amma yau kam matsayinsu ba ta kai ba dole a cire su wamtazul yau ma ayyuhal mujrimun za a tace za a cire Allah ka sa mu ga alkhairi a wannan rana to idan kana so kai farin ciki da wannan rubutu da kallaye ga cikin daga hanyoyi yawaita zuwa masallacin juma'a akan lokaci da kuma ambatan Allah da sauraron hudu ba shine malai ce rawa Ahmad wa hasanahu al-Albani Imam Ahmad ya ruwaito hadisi kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya hassana hadisin an abi umama daga abi umama ta kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد ملائكو سنا زما أدك رانا جمعة سكن زونا أقوبو في المسلاتي معهم صحف أتارد سوء أقوي الصحف كلا ينن نأيكم بايد ذا نونشي سشيرانا القيامة ميذاسي yaktubuna nas suna rubuta nau'in mutanen da suka zo ne suna daukan attendance su kaga in zaka je sai ka tafi ba da nufin satan takalmin mutane ba haka ne wani sammako yake da ya saci mota ko ya saci takalmi ko ya saci mashin kaga wannan sai ka samu inqilabul mawazin sai ma'auni ya juye da kai in ka san kana sata dukiyar jama'a wayoyi takalma yanda kake ji ana faɗin ladan nan mai sauƙi ne Allah mai da shi narkon azaba fa ya zo ya buwaye ka a rayuwa rayuwa ka taƙi albarka ka ga ƙannin ƙanninka sun taso sun albarka sun barka ka je satan waya ka je satan mashin bai tsinana maka komai ba ba abin da ya tsinana maka sai ka tuba sai ka gyara Allah yana son ka da rahama Allah ya ce muke mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce suna rubuta mutanen da ke zuwa fa idza kharaja al-imam idan liman ya fito ya hau minbari tuwiyat as-suhuf sai a nade waɗannan takaddu qultu sai sai mai tambaya sai abi umama talbahili kenan ko yace sai nace ya aba umama ya kai aba umamata laysa laysa liman jaa ba'da khuruj al-imam jum'atun wannan bayanin naka na cewa mala'iku na ɗaukan mutanen da suka zo kenan wanda ya zo bayan liman ya fito ya hau mimbari bai da ladan juma'a zai samu juma'a ba kenan an gama ɗauka wanda za a ba su ladan juma'a mutum bai da sallan juma'a kenan ƙwala sai ya ce bala a aha ba haka nake nufi ba lakin sai dai abin nufi shi ne laisa mimman yuktabu fi suhuf bai cikin waɗanda aka rubuta shi a wannan fellayen na sun samu lada ladan na ya sufuce mishi kun fahimta kaga yanzu mutum ko ya je da wurin ya koma kasan juma'a ana ta hira ana gaddama da shi musamman yanzu lokacin siyasa ne ta gaddaman siyasa ga malaiku can na dauka attendance kai kuma dan siyasa ma ba lai dauke ka na shi attendance din ba ko ba haka bane kai aiki kai kwazo sai an gama ka jana ai wallahi za mu hada a 2027 kai turin mota ka tura motan sunna ta shige malaiku su rubuta ka cas sannan sai ka dawo nan ma a fafata da kai yana da kyau yana da kyau ka fito nan din shi ma a yi da kai ina fata mun fahimta eh ka je ka yi siyasa mai kyau ka tsaya ka jajirce ka inganta ta kakkai siyasa ta gajan ta gajan din siyasa wanda ka ga yanzu suna juya kan nan ka dage kai ma za ka yi abin da ya fi nasu da yawan wanda suka ci nasara kakka tambayi farkon tafiyansu kakka tambayi farkon tafiyansu sai kai kuka sai ka ji tashin hankali ka samu duk wani mutum da kaga ya ci nasara kai wannan fa ko a harkan banza yake ba wallahi ko a harkan banza kaga wani ya gagara to in zaka iya tattaunawa da shi ka tattauna ka ji yanda aka yi kai wannan wurin zaka yi mamaki to kai ma ka sa dan ba ka sa mu plan ɗinka ka yi in karatu zaka yi kai namijin karatu mai zafi mai karfi dakakken karatu ka san ilimin kake da shi ba ilmu ba ba mai mai wani reto ba a'a kai ilimi malam kai karatu namijin karatu in sana'a za ka yi ka shata layi ka yi sana'a ka yi sana'a ka fara daga ƙasa ka gaya maran ka sai kaho inda ake hawan ba dai mutane ne a wurin ba ba mutane ke yi ba ko mala'iku ne to dan me ba za ka iya zama ba duk abin da dan mace zai iya zama ka gaya maran ka za ka iya shi wannan mutuwar zuciyar ka cire ma kanka ka shata layi ka daina tsoro matsoraci bashi zama gwani in ka kuskura ka tsorata to kai ka rusa sa'anka kai in an rasa cin in an kasa cin nasara gida 80 in ka zama matsoraci da kanka ka rusa 90 in an kasa gida 100 ka rusa 80 a ciki idan wannan abun sunansa nasara ko in dai ka tsorata wurin neman shi to kai da kanka ka karya gadan da zaka taka guda 80 kafin ka je inda yake annabi Musa alaihi salam da ya ji tsoron fir'auna ya juya falon mara ahata ta zuka annaha janon walla mudbira annabi musa da tsoro na dan adamtaka ya kama shi ai juyawa ya tsorata zai gudu ko mai allah ya ce mai khudha wala takhaf da ke rike ta ba abin da zai faru sai gashi yana gaya ma fir'auna yana karshe sai halaka fir'auna da ya juya da fir'auna ya gama da shi da wanda suke bayansa ba a karaya karka karaya duk abin da za ka yi a rayuwa dama ka inganta shi wallahi ku je ku yi siyasa siyasa ta gaske siyasa ta gaske mai nike nufi da ta gaske kan ku yi siyasan neman gina kanku ku kadai an wuce wannan zamanin ƙauyanci ne ku je ku an so yancin ƴaƴanku da kanninku abinda kuke ganin ana ma kanninku nan ba daɗi asibitocinku makarantunku ku da kanku in ɗari sun fita cikinku casa'in da tara sun zube ɗaya ya tsallake karku gajiya ku tafi alabarakacilla mutum na cin nasara yana da tsarkin zuciya wallahin kana da tsarkin zuciya Allah zai cika maka burinka na alkhairi ku tafi a haka in shekara ashirin za ku yi ba ku ci nasara ba ku tafi har ku kai ashirin da biyu ba matsala in wasu sun mutu wasu su ɗauka su ɗauka haka sabai suka yi muka samu raham a duniyan ma haka abin ya gudana iyayenmu su sardauna da ba su tsaya sun jajirce ba da yawa za mu samu alkhairan da suka zo mana da shi a yau ba za mu same shi ba ko babanmu shugaban ƙasa na yanzu shekara nawa yana neman kujerar da ya nema da shekarunsa sai da ya kuka a bainan jama'a ko ba haka ba ne amma ƙarshe sai da ya hudu so biyu takwas to don me kai da yanzu kake ashirin da talatin da idan ka ba zai buɗe ka zama mutum ba kar ai siyasan shaye-shaye kar ai ta dabanci kar ai ta hauka amma wallahi a fita a yi a samu mutanen kirki masu kishin jama'ansu masu kishin al'ummansu wanda za ku tsaya ma al'ummanku da addininku ba ku tsaya ma kanku ba indan ta kanka ne Allah na iya baka fiye da abin da baka tsammani amma mafi alkhairin mutum shine mutumin da yau ya bar duniya aka faɗi alkhairi a bayansa wannan mutumin dan siyasa ne malami ne dan kasuwa ne wane ne shi in dai an faɗi alkhairi a bayansa aljanna ta tabbata gare shi haka annabi ya faɗa zage-zage ba zai baku mafita ba sare-sare ba zai baku mafita ba abinda suka bi shi za ku bi dan ba za ku dafa duk wanda yake da interest yake da passion a siyasa wallahi ya fita siyasa ta gaske ba ruwanmu da jam'iyyar da kake in kai tagari ne kai namu ne kai namu ne duk wanda ya wakilci al'ummarmu wallahi namu ne shi wanda ya watsi da al'ummarmu da addininmu ba ruwanmu da shi don mu abin da ke haɗa mu da ku kenan abin da ke hada mu da ku kenan matasa kuwa in kuka yi sakaci ba ku yi abin da ya kamata ba don ku ne ‘yan uwana to wallahi za ku yi nadama wallahi za ku yi nadama nan da shekara goma ko sha biyar ‘ya'ya ake magana ‘ya'yanka biyu ko uku kana gidan haya kana neman na kanka kana buƙatar abin hawa don rufa ma kanka asiri abin da za ka ci in shugabanci ne ku an shi shugabanci ku yi adalci ko an shi shugabanci ku yi adalci kakku yi zalunci daga cikin mutane bakwai da Allah ke musu inuwa da al'ashi ranar alƙiyama akwai shugaba adali ba duk shugaba ne azzalimi ba wannan ya nuna ana samun shugaba adalin shugaba ya nuna don wasu sun lalace ba dole ne kowa lalatacce ba ne kuma wallahi ba ku samu wannan fahimtar ba an mai da ku kwalla kenan an dinga buga ku inda aka so ba ku ba har 'ya'yanku bayi za su zama mu gaya muku gaskiyar magana ku yi da gaske ku yi siyasa mai tsafta wanda kasuwanci zai je kasuwanci ya yi haƙuri ya nemi halal kuma karkai mataccen kasuwancin da shekara uku kana ɗaya a wuri ɗaya wannan ba kasuwa ba ce wannan ba kasuwa ba ce in yau kana matakin nan gobe can kake so ka je je kai bincike tuntuɓi wanda ya sanka matsa gaba yunkura in ka tashi a jona inda ka ɗaga wannan shine nasara in ka tafi kai kaɗai wannan ba nasara ba ne kana matsawa ajiye wani in ya matso ya ajiye wani wani ya tafi sai ku building bridge din da ba za a iya karya shi ba amma idan ka zo za ka zauna baka da tunani baka da hankali baka da tunanin ci gaba this is classical definition of stupidity and barbaric ƙarshen wawanci da dolanci kenan shekarunka na karewa amma baka tunanin inda za ka sa gaba wannan tsakani da Allah kalubale ne da ya kamata mu ja hankalinmu waɗannan maganganun su ake tayin su a coci-coci su ne maganganun da muke ji muke gani muna ganin su a youtube muna ganin muna bin live streaming din muna kallo saboda haka ba daidai bane makiyinka na zabura kai kuma kana kwantar da naka muna kira kuma ga yan siyasan mu na sama da na ƙasa su ji tsoron Allah su sani akwai ran da za ta sake hada mu da shi da su yau mai kumun nasu li rabbil alamin in kun yi adalci kuna da dukiya a hannunku kuna iya hada fitina irin fitinar da kuka ga dama saboda dukiya mutane suna cikin yunwa da gajiya ku ba wani ku hada shi fitina da wani a zubar da jini duk kuna iyawa Allah ya baku wannan daman amma ku sani wallahi za mu tsaya bu da ku a gaban Allah ran da ko tufafi babu a jikin ku kaciyar ku mata koma loba kuma wallahi sai kun bayani da larabci yaran musulunci fitintunin da kuka hada dukiyar da kuka sace rashin adalcin da kuka yi Allah ne kadai zai hukunci a kansa waɗanda suke nagari a cikinku kuma muna musu fatan alkhairi muna roƙon Allah ya sa su cimma manufarsu na alkhairi amma in za a rinka wawantar da tunanin matasa lokaci fa ya wuce yana da kyau ɗin siyasa mu san wannan wannan lokacin ya wuce in boko kuka yi wallahi mu ma 'yan boko ne da 'yan boko na gidi a cikinmu kila la'alla abinda zai hana ka ga an yi siyasan tunanin abinda muke yafi wanda kuke yi ne ga al'umma amfani amma fa za a kai matakin da lallai tabbas za a taso wasu zaratan mutanen da wallahi sai sun hana ku bacci don zalunci ba zai taɓa barin ku ba zalunci ba zai taɓa barin ku ba a ji tsoron Allah wannan siyasan dama ce da za ka samu yardan Allah da ita dama ce da za ka yi abin da Allah zai so kuma waɗannan mutanen da ake kawo fitina cikinsu a zalunce su a samu mulki a ƙiyin adalci ‘ya'yansu na nan suna kallon ‘ya'yanku za ku shuɗe za su suɗe kuma tarihi ya rubuta abin da kuka yi kuma dama wallahi sai ta fita daga hannunku ya kamata san da wannan zamanin na canzawa duk wanda ya kalli rayuwa ya sani dan talakan da ake ganin ba kowan kowa ba to wallahi an kusa lokacin da za su hana ku bacci saboda karatu da kuka yi fa suna karatu karatu babu wani bangaren ilimin da kake jin kana da shi wanda ba mu da shi babu shi to duk ran da dama ya subuce ba wa zaka zama ba abin da zaka iya yi ba abin da zaka iya yi don haka nan 'yan siyasan musu ji tsoron Allah sannan kuma duk wanda zai daga ba a maganan kanka ko jam'iyyar ka ana magana al'ummar ka ce mu ba ruwanmu da jam'iyyar wani ko karan kansa ba abin da ya shafe mu da wannan amma muna maganan al'ummar mu ce me manufar ka ka je kudancin Najeriya ka gani mutum ya ce maka ya gina multi-billionaires matasa mutum kaza kai kuma ka sace dukiyarsu wai mutum ya bugi kirji tsoho dan shekara kusan 90 da wani abu yana cewa shi a mutanen shi yana da billionaires da yake fa ya gina suka zama mutane amma kai naka suna bara suna almajiranci suna bara akan titi ka tara dukiyar da kai ka san ba za ka ci ta bayan ka ba za su ci ta ba me kake jira me kake nema wallahi kwanciyar daren farko a kabari ya dagula maka lissafi me kake da rayuwa nau me kake da shi da wani bai abin da ya fi naka ba me shi babu shi ka gina matasa ka ja naka a jiki kai kishin naka mu wallahi ba mu ce dole ma ce kai kishin addini ba ko kishin arewaci kai ya ishe mu dan duk wanda ya ma arewa dole shi ma addini kai kishin al'ummanka ka nemi yanda za a yi wasu su yi abin da kai ka gaza a ciki ilimi sahabbai inda ilimi a kirjin su ba su yadda su mutu sai sun koyar da wani kar a rasa amma kai ka iya ka goge yaranka nawa ne a siyasa yaranka nawa ne na arziki ba na tsiya ba ba 'yan daba 'yan tasha ba yaranka nawa ka gina mutum nawa ka mai da su mutane a siyasa mutum nawa ne yau in ka faɗi za su iya rike martaba abin da kake rike da shi mun zama alfanmu walfarj daga sha'awa na baki sai na farji shi kenan wannan ma dabbobi suna da wannan fahimtar da haka wallahi jama'a ni dai ina kira wallahi ne tunani mu canza tunani daga saman mu har ƙasa mu wanda suke sama su sani lokaci ya kure musu lokaci ya kure muku ko da mulki hannunka ko ba mulki hannunka shekara biyar goma sai dai a kalli hotonka a rubuta a tarihi ko kana da lafiya kana yawon asibiti saudi germany kana can egypt kana india haka za ka ƙare ko kana rayan abin da zai fame ka kenan mutum nawa ka gina me kai na alkhairi me ka kawo na sana'a ga matasa nan kaman su ci kansu me ka kawo musu na sana'a me suke yi me kai entrepreneurship me ka haifar a ciki a siyasan suwa kai masallaci no kai na addini ka kitsa wurare na alkhairi muna roƙon Allah da mu da ku ya sa mu gyara muna roƙon Allah ta'ala ya sa da mu da ku mu zamto dan da Annabi sallallahu alaihi wasallam alfahari da su amma fa ka sani kullun rayuwa karewa take yi kuma abinda mutun ya aikata shi zai tarar sawa'un a sama ko a ƙasa Allah ta'ala ya datar da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada abinda muka yi kuskure a ciki Allah madaukin sarki ya fe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh